أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المنتقين وعلى آله حق قدر من الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai godiya wanda falal sai kaddi haɗo ma wannan makaranta mai albarka don makaranta da shi daga cikin darsa na addinin musulunci yau mu muna cikin babin sallama ne da neman izinin shiga gida mun yi maganar sunnoni akan yadda za a yi sallama da za a nemi izinin shiga kafin a shiga sannan kuma yanzu za mu shiga bid'o'i wato kenan aka ma abubuwan da an hana a wajen sallama da kuma shiga gida din wa ma ma da sahun nasu kaga abin da suka faro shi fi hadal babu cikin wannan babi alaso babu salama shine babin salama ko a ce gaisuwa wal intizar neman izini ne rabe don shidani da bidon shidanci kamin dalik iya daga cikin salama cikin salama wato alhalfu billah za ka rantsuwa da ala wannan lokacin wa ko bidatun makaru wato wannan bidan da aka karanta fagar hakika kana salafa mama ya sun kasance wato almajiran sabai wakironal hilfa sukan girmama rantsuwa ta da darajar haka in ba bukatar rantsuwa ta daga ba za a rantsuwa ba suna daraja na takasiran sau da yawa yawa wata kafiruhu ligar lalura kuma suna kyama suna karhanta yawaita rantsuwa in ba da lalura ba min labidai yana daga cikin bidoyi alhadi ta fararru ba da wanda a bayan su salaf din abin ya faru walamina huna ka ga rantsuwa a wajen neman izini ligar lalura ba daga cikin lalura wa min dalik ya daga wancanan ka fi salama cikin salama ailan karin nan ce addu'a yin addu'a wa hu bidatun makaruhi da ne makaruhiya a cikin gaisuwa ba salama a ba addu'a cikin salama wa fil madakal labari ya cikin madahal fa na waqa minna salamu in salama ta abu a gare mu yani biya da azumi da wannan zamani kana qaula ka kasance fadan mu sabahaka Allahu bil khairi eh wayewar garinka da alkhairi ko a ce mataka Allah bil khairi Allah ya mace ka da alkhairi ko a ce yawmu mubarakun yini mai albarka ko lailatu mubarakatun dare mai albarka to zalika wannan kullu gaba ɗayansa min bai da iya daga cikin bidoyi wal hawadith da abubuwan da suke fararu wa min zalika daga wancan ga fi salama cikin salama al inhina ga sun koyawa inda zalika yayin salama wahu bidatun wannan bidatun muharram mata jama'a wadda ke abun haramci a gamar malamai idan sadaka alaihi idan ya gaskata a kansa annahu ruku'un shar'an cewa ruku'u aka yi na shari'a wa illa amma in ba ruku'u aka yi na shari'a ba wa huwa bid'atun makruha da ne bid'a waje aka karhanta wa fil madakal labari ya zo a cikin littafin madahal yace qarrawat turmizi lalle turmizi yayi riwaya an arf daga anas qala ce sami'tu rajulan naji wani mutum ya kuli na cewa ya rasulullah wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ma'aikin Allah a rajul min na yalqa akahu shin mutum a cikin mu ya ga murdan uwansa aw sadiqahu ko abokinsa a yan haniya lahu zai sun kuya masa wa qala la yace a a al hadith karshen da ce qala abul hasan al maliki yace fi da haqiqil mabani a cikin wani littafin da kira littafin ta haƙiƙil mabani wa zahir halal hadisi yace zahirin wannan hadisi wato anna mulkal na yin rasi cewar wato saki ba kaidi sun koyar da kai manhiyun abin hani ne an ku a gare wa fata ba luhum amma wasu malamai sun ba da fatawa bijwazu kace ai halali ne idan ka in ya kasance la duku alaihi annahu ruku'un sha bai zama ruku'u na shari'a ba wa fi da kalisi likiwani labari ya zaka ta kalisi likiwani wato tsirarwa da yan uwa wa kadalika ha kuma ya karhuna al-inhina suna karanta sun koyawa wa hum kasirun su da yawa ne fi fuqara'i zamanin cikin malamai na zamanin mu wa fi umar al-murid sadiki labari ya zo cikin wani tara kiransa umar al-murid sadiki madogarar mai nufin gaskiya wa ma hadul jabhati amma aje goshi wato fanas ibn al-hajj shi malam da rubutun tafin madahal shi ne kansa ibn al-hajj yayi nasi al madakali a cikin littafin ya kansa madakal lahu wanda littafin da shi ya wallafa shi alaman iyakan hanin sa wa qala yace ko sujuda ai sujada ne aw shi sujudin ko kamannin sujada wa kadalika kuma in hawo da sun kuya war kai alladhi alul misriyuna wanda mutanen misar suke aikatawa wa gairuhum wato da wasu mutanen masa ɗin kira. Wamin da alƙiya daga wancanan ka alƙiya matsayuwa kuma. Alayi ta da ho balu na wadda wasu musun saba da haka. Libalin ga wasu. Ilmajali da aure don zama wani mahafin da wuraren taro. In wani ya zo babba ta ɗaya. Wa ko bidatun shi ma hakan bida ne makaruhatun wajen a karhanta. Wakila aka ji a bidatun jahilata. Bida ce dai amma halaliya. Wasu abu abin da ke daidai anna zalika cewar wannan da makarun abin jamani wa fi umar al-murid sadiki ya zo labarin cikin littafin da kinsa umar al-murid sadiki ya Ahmad Zarrug wanda Ahmad Zarrug ya wallafa do amal qiyamu kaga tashi a tsaya wa sahihu abin da fi inganci manu hana haka wa qala bi jawabihi jama'atu amma jama'a da sun ci halali ne ne sai da tun da wa fil madakhali labari ya zo cikin littafin madal wayan bagi ya kamata da kuwa gare shi a ya tare da ya kiyaye fi nafsi wa kansa ya fi da aikatawa wa fi man jalasahu bil qawli haka wanda ya zauna da shi ma ya kiyaye shi da ya masa magana min hadhihi al bid'a daga wannan bid'a allazi amar bi halbalwa wanda bala'i ya gamu da ita wa kasura wuquha aw kuwanta yayi yawa inda sagiri a wurin kanana wal kabiri da manya minna a cikin mu mimman ya rufu ya rufu wato ya rufu ilma daga wanda ya san ilimi wa malla ya rufu da wanda ma bai san shi ba a ni na nufin fil akhira cikin mafiya illa ma wafaqa billah sai wanda Allah ya masa daga mu daga tare wa qalil ma amsuku kadan ne ko ko ga abin da ake halal qiyamu tsayi wannan alal ita da hu baluhum wanda wani suka tanade shi suka saba shi libalin ga sashi fil majalisi a wurin zama wal mahafil da wurin taro li'annahu domin cewa shi lam yakun bai kasance ba min fil mamala daga aikin wanda ya wuce wal kar kaga alheri kullu gaba ɗayan sa yake bayan cikin biyayya lahum a gare to bil qawli cikin magana wal fil da aiki wal haka wal haraka da cikin motsi wa sukun da shiru shi ma ballantana in ka ne ya kasance fi majalisi ilma mazauni ne na sani kowa shaddu shi fi tsanani ma fil karari wajen karani kullu ni kan nace wa mithla hadha al-qiyam irin wannan tsayuwar fil karati a cikin karhanci al-qiyam lil munhafi ta ya tsaya wa qur'ani wa huwa bid'atun makarwa don bid'a ne da karanta ta wa fi daga lisil ikwani labari a cikin littafin da kiransa ta kalisul ikwani ta'limul mazhabi qira'atuhu girma al-qur'ani shine karanta shi wal amal bima bi fihi da auki da abin da ke cikin ta la taqbiluhu ba shi summantan qur'ani iya daga cikin girmama qur'ani ba wal qiyamul haka tsayuwa zuwa ga ba shi daga cikin girmamawa ba kama ya ba'alu ba'alun kai da wasu suke aikatawa shi zamani na cikin zamanin mu wa qala ba'al ulama wasu malaman suka ce al-qiyamu lil mulhabi a tashi tsayawa al-qur'ani mutahabu an so wasu malaman kuma wa fi daga lisan likiwan ailan labari kuma duk ya zo cikin littafin daga lisan likiwan fi mahallin akar a wani wurin daban ittahabu ba'aluhum al-qiyamu lil mulhabi wasu malaman sun so sun ce mutahabi na tsayawa al-qur'ani kullu ni kan nace in ji dan hodo asaba abin da ke daidai ma daga da shine abin da ya gabata min annabi makaruna ce shi abin kyama ne wal khairu alhayri kullu gabatin fi tibai rasuli fi tibai rasulillah iya cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ira mita gare shi wa min zalika ya daga abin da aka kirkira ya salami a cikin gaisuwa al musafahatu bi al-rafil asabi ayi musafa da kashin yatsu wa huwa bid'atun makaruna bid'atun karanta wafi umarle muridin sadiki labari ya zuci lita mai suna umarle muridin sadiki wa ma da zafil asabi ka karshen yatsu kun musafa da wajen gaisuwa ana musafa fa kilafu sunnatiha ya saba da sunnar gaisuwa din la'ana sunna domin sunna tamkin lede shi ne tabbatar da hannaye biyu ya kora zalika domin wannan ya kasance dalan ya yi nuni ala tamamil muwaddati akan cikar wato soyayya al mu'arida da aka bujuro da ta da kullu wajen da kowace hanya wa hada wannan hafitul dab inda ake so kenan auto bahu ko aka halitta la hafitum nau ba inda aka hana ba auto koro ko aka karanta wala alamu Allah ne ya sani wa min zalik iya daga wancanan ka abin da aka girgizo aka saka fi salamu cikin gaisuwa kashful qalan suwati cire hula ga sun za a gaisa za a cire hula wal amama wal amama darawani inda zalika yayin gaisuwa wa huwa bid'atun makruhat wannan bid'a ne an karanta shi wa fi mazal murid sadiq labaran da kitab al murid sadiq wa ma kashful amamati kaga cire rawani fa amrun adiyun wannan lamari ne wanda ya wuce gona da ilimi yiwu ya kama an yakuna kasance ta ajimul ajimi irin girmamawa ajimi wanda ba larabawa ba bai da kullum sai ya shiga shi ta zayini ta zayi wajen yin ado bi zai him da irin adonsu wala alam Allah ne sani hutu ni kan nace ji shehu kar hakika da kala ya shigo kashful qalan wati cire hula shi ma mala kalamihi wato cikin wanda shi mala kalamihi cikin ma'anar zancensa liman dabbaro ga wanda ya lura da wannan ومن ذلك يعني لك وانت عنك بسلام تكون سجيزوا على إشارة النون بلا ثابت رياضو أو لا كوب كور ثاني وهو بلا دون بلا ني مكروات من كرهان وفي المرة كلا بعد هذا كل ده مرحل وقال وترم ذي لله ترم ذي رواية أنا أمر بن شعيب عندك أمر بن شعيب أنا أبي عندك بابانسا أنت عندك كاكانسا قال إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش ليس منا بايع تكمو man tashabbaha bin gairina wanda ya kama da wasu mu wala tashabbahu kada ku kama bil yahud yahudu wala nasara haka nasara fa inda zuliman yahud ka ga da yahudu al shahadu bil asabi nuni ne da yazo wa zuliman nasara ga nasara kuma al shahadu bil akubi nuni ne da tafuka wa huwa bid'atun wannan bid'a ce makaruha ta abin karantawa wa min dalik iya daga wancan ga fil izdana wajen neman izini al izdana neman izini bitasbihi da yin tasbihi a nan ba wurin tasbihi bane wa ko bidatun makruhatun bidatun da karanta da neman inda tasbihi wa fi umrul murid sadiq la ba da yazo bi da lakin umrul murid sadiq wato madogara mai nufin gaskiya ya gula ado dan sai ce subhanallahi salasa mara ta ce subhanallahi su uku wani wazana lahun an masa idini sai shiga wai lan ba idini da ja sai ya koma kuma kala sai yace ba da kalamin bayan maganganu inna sunul wardi da kaga suna ta gangaro tilidi da wajen neman izini inna ma hiya salamun alaikum idan ake ya ce salamun alaikum an yi salama kenan da ta ala kurna shigo da gula salata in ya faɗi ya faɗa ba ce kuma ya ƙara in ba ce kuma ya ƙara har da uku fa na zana lahon an masa izini sai ya shiga wa illa an ba izini ba raja to sai ya koma baya sai ya koma an ba izini yawa fadaku zalika to barin wannan wanda aka shar'antar nan ila gai da ga wani sa wani kana zikiran ko da yake dai wannan kaga ya zama dai kamar zikiri ne ba tana ce subhanallah ko amma dai haka bid'atun bid'atun sarihatun bayananniya idza ila in an sa ta fi mahalli sunnatihi sarihatun cikin wurin da yake da sunna bayananniya to kowanne sai a je shi inda yake intaha ya tuke bayanu ma da sawun nasu bayanu abin da mutane suka faro shi babu salami cikin babin gaisuwa wal istidani da neman izini min labidai shidani bidon shidanci ala sabil zambi lo galai akan tafarkin madakarwa da hankula la ala sabil isai ba bisa tafarkin fadadawa ba Allahumma ya ubangi wafikina kai mana gamo da katari ittiba sunnat nabi gaban sunan annabin ka Muhammad anan Muhammad sallallahu alaihi wasallama bijahi domin alfarmasa indaka a wurinka to alhamdulillah